أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam fi ahadithi al'umda fi ahadithi al'ahkam na babban malami a sheikh al'allamatul hafiz عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه يوضع متاشي كتاب الطهارة نعم
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
نعم ألا يتي كتاب الطهارة matattarar hadisai da suke magana a kan tsarki an ce alkitab ma'ana ce ta tattaruwa taruwar abu daga nan aka samu alkatiba alkatiba ita ce a tattara runduna waɗanda za su fita yaƙi ƙarƙashin jagorancin wani kwamanda duk da kasancewar ba dukkan runduna kenan ba amma runduna wato jaish ya tawi alal kata'ib an gani an ce yaƙi wato mazajen yaƙi to akwai kata'ib ma'ana tawaga tawaga sannan duk gungu da ke da komanda ta ake kira katiba to alkitab yani matattara wata cibiya markazi da za a yi magana kan abin da ya shafi hadisan tsarki da dama mun ji cewa littafin zai yi magana ne akan ahadithul ahkam hadisai na hukunce-hukunce to zai fara mana da tsarki zuwa alwala da sauransu duk da alwalar ta shiga cikin tsarki amma wato ainihin za mu zo mu ji wato ainihin ƙarin bayani akan haka hadisi na farko a cikin wannan littafi cikin hadisai ɗari hudu da arba'in duk da gurin lissafi ana akwai damji da wasu suke yi wasu suna rabawa aka sai ga wasu nusak ɗin hadisan ba su kai ba su wuce ɗari uku da wani abu ba a wasu kuma ya kai ɗari hudu da wani abu wasu suna haɗa wafi riwayatun wafi lafdin a matsayin hadisi ɗaya a haɗa shi da na baya wasu sura ba an gane ko to hadisi na farko hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم يناتي وللي دكا أيك باس تبتا سيد النية وأن اللفظ شيء في شهرة بإفرادي إنما الأعمال بالنية أكيد تكن مسلم دا رواية ما في يوا تكن بخاري وفي رواية بالنيات أو رواية كما يزو إنما الأعمال بالنيات وندونينا تكن أفراد البخاري يعني تكن أفراد نا البخاري كما يندرو حديثنا فرقه يزو بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى kuma lallai duk abin da mutum ya nufi shi yake samu faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi hadisi na farko cikin bukhari mun san shi ne wannan hadisin ko to babu wannan jumla da ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله sai dai ta zo a cikin hadisi na hamsin da hudu wanda shi ne riwaya shi ta biyu na wannan hadisi da ya rawaito ta hanyar malik da haka ita ma sabita ce a bukhari duk wanda hijirar shi ta kasance zuwa ga allah da manzon shi ne to fa hijirar shi tana nan ga allah da manzon shi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wanda ko hijirar shi ta kasance zuwa ga wani abin duniya ne da zai samu a imra'atin ya tazawwajuha ko kuma zuwa ga wata mata da yake so ya aure ta a shi ma a cikin hadisi na farko yanki ha ya zo cikin bukhari amma ya tazawwajuha haka ya zo a muslim haka ya zo a hadisi na hamsin da hudu din da na dubu biyar da ishirin da tara 6,689,953 na cikin Bukhari. So, fahijiratuhu ila ma hajara ilai. Hijirar shi tana nan zuwa ga abin da ya hijira domin shi. Wannan hadisi na Sayyiduna Umar, ai mun san wa Sayyiduna Umar ko, da mun ce ba za mu tsawaita ba sai dai ya rasu shekara ta 23 a garin madina hassanti to mun sani wannan hadisi garibi ne a cikin tabakat ɗin shi guda hudu cikin sahabbai ba wanda ya ruwaito shi sai na umar cikin manyan tabi'ai ba wanda ya ruwaito shi sai alkama bin wakas cikin hausaf tsakankani wato matsakaitan tabi'ai wanda ya ruwaito sai Muhammad bin Ibrahim tayi cikin sigaru tabi'in wanda ya ruwaito shi sai Yahya bin Sa'id al-Ansari to daga kan Yahya hadisin sai ya yadu ana cewa sama da a'imma 200 suka ruwaito daga gare shi cikin su hadda su Malik da su Ibn Uyayna da sauransu ina fata an gane so hadisun min haifu siyak an kalli siyakin yadda ya zo to garibi ne wa min haifu siha babu wani hadisi da ya tabbata na lafazin innama la'amalu bin niyyati sai da wannan siyakin kuma da wannan riwaya ta sayyiduna umar amma min haiful ma'ana ya zo ta hanyoyi da ma'anoni da yawa da za su ɗauki wannan ma'ana an gane ko sannan akwai wanda suka zo da riwayoyi da aka ruwaito da ba su inganta ba amma da riwaya ingantacciya mu'tamada ita ce wannan to lafazin innama a a wata riwaya babu ita kamar yadda yake a riwaya ta wato ainihin hamsin da hudu cikin bukhari da kuma hadisi na hamsin da hudu da hadisi na dubu biyu da dari biyar da ishirin da tara domin bukhari ya maimaita shi yana cikin mukararat ɗin shi ya kawo shi hadisi na ɗaya ya kawo shi na hamsin da hudu kawo shi na dubu biyu da ɗari biyar da ishirin da tara dubu uku da ɗari takwas da tasa'in da takwas dubu biyar da saba'in dubu shida da ɗari shida da tamanin da tara dubu shida da ɗari tara da hamsin da uku maimaita shi kusan so bakwai na fata an gane don haka lafazin innama a wata riwayar babu ya zo kawai al'amalu bin niyya al'amalu bin niyya ayyuka suna sarkafa da niyoyinsu wanda mun yi bayanin na a cikin hadisi na farko na arba'un wani hadisi yana cikin manyan hadisai waɗanda malamai suke a cewa musulunci na kai kawo a kansu ruwaito wannan daga al'imam shafi'i al'imam ahmad burrahman ibn mahdi ali ibn al-madini hamza al-kannani da sauransu da yawa daga cikin malam cewa hadisai guda uku a kansu musulunci yake kai kawo hadisin sayyidina umar da duka suna cikin arba'un wannan kenan na inamal amalu bin niyyat ده حديث عائشة أن حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ده حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين استذكار هذا حديث ابن مسعود نا هدو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه زوى كرشه وستذكر هذا حديث أبو هريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه سين شابيو وستذكر هذا حديث أنس بن مالك حديثنا آه نشاؤكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه da sauransu to cewa lallai dukkan ayyuka ba su tabbata sai da niyya da ifradi ma'ana sau da ita niyya mahallinta zuciya ne su kuma ayyuka akwai aikin harshe akwai aikin da za ka yi da ido wanda za ka yi da kafa wanda za ka yi da hannu za ka su a amal ɗin mutanawwi'a ne ma ita niyya abu ce guda ɗaya don ko aka ce innamal a'malu bin niyyati lai dukkan ayyuka ba su tabbata sai da niyoyinsu bi itibari kulli amalin bi niyyati kowane aiki da niyyar shi niyyar da kai kulla aikin da shi ita za ka samu sakamako a kan shi da ita kuma niyya mataki biyu gare ta niyyatul amali wa niyyatul ma'muli lahu niyyar yin aiki da kuma niyyar dan me za ka yi aiki shi ma niyyar yin aiki martaba biyu gare shi niyya na bambanta aikin ibada daga wanda ba ibada ba niyya na bambanta ibada tsakanin sashensu da sashi an gane ko niyyar nafila daban niyyar farilla daban niyyar ibada daban niyyar mu'amala daban waga tamyizin niyya kenan sannan dan wa za a yi aikin za ka yi shi dan Allah ko kuma wancan zai yi ba dan Allah ba don neman yardar Allah don tsoron fushin Allah don samun ladar da Allah ta'ala ya yi rattaba a kan wanda ya aiki wasu ka ce wajihin ma kawo niyya cikin kenan zai iya yiwuwa aiki ɗaya ne amma da niyoyi mabambanta kuma masu kyau ka yi don Allah so da tsoron Allah kuma ka yi don ka samu aljanna kuma ka yi don ka samu tsari daga wuta kuma ka yi aikin don ka zama mutumin kirki don aikin alkhairi yana jawo aikin alkhairi so suka ce wajihin riwayar niyyat kenan akwai maganganu masu yawa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa inna mali kulli imri'in ma nawa kuma lallai duk abin da mutum ya nufi shi yake samu a riwaya da ta bata kawo inna ma a farko ba nan ma bata kawo ba al'amalu bin niyya wa li kulli imri'in ma nawa an gane ku duk abin da mutum ya nufi shi yake samu ma'ana wurin yin aikinka aikinka ba zai zama mu'tabari ba a shari'a sai da niyya farko kenan sannan gurin samun sakamakon aikin ba za ka samu sakamakon aiki ba face sai gwargwadon niyyar da kai aikin a kan shi in ka yi don Allah ka samu sakamako daga gurin Allah shi yasa sai ƙarin bayani ya buga misali sai ce faman kana tijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijirar shi ta kasance zuwa ga Allah da manzon shi ma'anar zuwa ga Allah ya yi hijirar saboda Allah kasdan ne ma'anar wa rasulihi ya zo autar wa ila rasulihi yani ka yi hijira zuwa ga annabi mahallan ka je gurin da annabi yake sallallahu alaihi domin hijira a karan fari daga makka zuwa madina ake nufi ba wai ka yi hijirar dan annabi ba kai ba a yin ibada dan annabi ana yin ibada dan Allah ne dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya hijira saboda Allah kuma imtithalan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan aiwatar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi a inda Allah ya umarce shi ya tafi Madina to fa hijratuhu ila Allah wa rasuli hijirar shi tana nan ga Allah zai ba shi sakamakon ta tana nan hijira ce ya yi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama don ya ɗaukaki kalmar Allah a ɗaga addini da shi to lafazin wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha hijratuhu ila ma hajara ila wasu suna kawo hadisin ummu qais muhajiru ummu qais wanda sa'id ibn mansur ya fitar da shi cikin sunan ɗin shi da al'imamu tabaran isnadi kuma wanda yake tabbatacce karen da alhafiz ya inganta shi cewa abdullahi dan mas'ud ke cewa akwai wani mutum daga cikin mutanen makka yana so ya auri wata mata da ake kira ummu qais sai ta sa mai sharadi ba za ta aure shi ba sai in yayi hijira zuwa madina sai hijira dan ya aure ta din ba wai dan zartar da umarni ba to sai wasu suke ganin wannan hadisin ya zo ne bayan waccan waƙi'ar ta auku sai zama siƙal hadithu li ajaliha alhafi zai ce babu wani dalili da ke karfafa haka muhajir ummu qaisin kissar shi ta tabbata cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi to ba wato zai yiwu ya zamanto hadisin zai wato waccan kissa za ta karfafa maka wannan hadisi ma ba ana nufin bayan kissar ta auku bane annabi ya faɗi wannan hadisi ina fata an gane wato ba su da alaƙa ta tarihi ba su da alaƙa ta tarihi inna ma dai a ma'anarsu ne da abin da suka kunsa yake ɗaya to duk wanda ya hijira saboda Allah zai haɗu da sakamakon hijira sakamakon hijira kuma tana kankare wa mutum zunubin shi wal hijratu tajubbu ma qablaha wanda ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad na fata an gani to wanda ya yi hijira don wani abin duniya kaga lokacin da za a tafi madina misali tare da muhajir ummu qais amma shi ba ya tafi bane don a je a daga kalmar Allah a kaya shi dai musulmi ne amma ya je ne don ragaba shi ta tabbata auren da yake so yayi to kaga aikin kala ɗaya ne a zahiri wancan ya ɗauko dokin shi ko jakin shi shi ma haka wanda ya ɗau guzurin shi shi ma haka sun kamo hanya sun tau in a ƙafa ne shi ma da ya taho aikin ɗaya ne amma niyya ta bambanta daga su waɗancan ladar su ta bambanta mumayyaza ce sau da kasancewar aiki ne na intisali ga umarnin Allah da manzon shi shi kuma wannan iya abin da ya nema ne kawai a duniyance kuma ya samu ba na nufin zunubi ba ne ba mace ta sama sharaɗi in za ka aure ta in dai sharaɗin bai bai saba ma Allah ba to amma dai ka ce a misali kalar abin da ya faru ɗancan lokacin muhajirin mu kai lokacin da ya hijira zuwa madina aka gafarta ma wanda suka hijira shi ma sai an gafarta mishi ba zai yiwu ba saboda niyyarsu ba ɗaya bane ba shi yana da wata niyya daban don haka fa hijratu ila ma hajara ilai abin nan dai da mutum ya nufi shi ne zai samu taukidi ne akan wa inna ma li kulli imri'in ma nawa ina fata an gane wannan to wannan kenan muslim ya fitar da hadisin 1907 lafazin innama al'amalu bin niyya wa innama likul wa innama limri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi na'am قال رحمه الله الحديث الثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ daga abu huraira wata nussar babu wawun ɗinku wa'an akwai nuska da ba ta da ƙarin waw kawai an abi hurairata radiyallahu an qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ألا بايا كربان سلر لا ينكو إذن يي حدثي حسيا يا الولا أنا حدثي أنا نفن كرام كري أما أي كرم كلا بيوني أقول بابا الذي يوجب الغسل وهي الجنابة والحيض والنفاس أقول كرامي wanda su ne ƙananan kari al'ahdafi sugura guda biyar arrih walga'id walbaul walmaziyu walwadi waɗannan na biyar ɗin su ake nufi wannan guda biyar ɗin ƙaramin kari inda ka ji ahdasa galibi ana nufin ƙaramin hadasi to Allah baya karɓan sallar ɗayanku idan har hadasi ya kama shi alwalar shi ta kari hatta ya tawadda a hasi ya yi alwala wannan hadithi na abu huraira shi ma bukhari da muslim sun fitar da shi a imam bukhari ya fitar da shi 6,954 wanda wannan lafazin da malam ya ambata lafazin bukhari imam muslim ya fitar da wato ainihin wannan hadithi shi ma cikin sahih ɗin shi a wato ainihin tare da minhaj kenan kuma hadisi na 1907 a fitar da shi hadisi na 155 lafazin da ainihin wato na'am imam muslim cikin juz'i na biyu cikin minhaj shafi na 225 lafazin da ya yi amfani da shi la tuqbalu salatu ahadikum lafazin bukhari la yaqbalu Allahu salata ahadikum lafazin muslim la tuqbalu salatu ahadikum ba a karban sallar ɗayan ku idan ahdatha hatta yatawadda shi ash-shatr al-akhir duka kala ɗaya ne sannan bukhari ya ƙara fitar da shi 135 kafin wannan kenan da lafazin لا تقبل صلاة من أحد لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ باء كربان سلر وندي حدثي حسيا يا الولا فأولنا رواية سوى نمتن دقى حضر موت يتم وا أبو هريرة ما الحدث يا أبا هريرة me ake nufi da hadasi da kai abu huraira sai abu huraira ya ce fusa'un auduran fusa wato rihi wanda yake ba shi da ƙara da kuma durab shine iska mai ƙara iska mai ƙara shi ya fassara da iska duk da ɓangare ne daga cikin ɓangarorin al'ahidai amma sai ya amfani da guda ɗaya daga cikin biyar ɗin nan domin shi ne ya fi aukuwa domin mahalli ne na ana cikin masallaci ko ana cikin yin sallah kamar da wasu ruwayoyin suka nuna to kaga a ce mutum yana zaune a masallaci alwalar shi ta karye ai kawai kafa'an rihi ne yayi in dai ba ba shi da lafiya ba a ce yayi bawali ko yayi bayan gari a wando ko mazi ko wani abu makamancin haka to kuma kaga an shiga wani wata gonar daban so galibi abin da ke saurin karyawa mutum alwala shine rihi musamman yana cikin jama'a ba kwana yake ba ba wani abu makamancin haka zaka sai ya fassara da rihi shine wanda yake karya alwala to wannan hadisi yana nuna cewa a wato ba sallah ba ta karbuwa sai da alwala inda wani hadisi ne ce la yaqbalu Allahu salata la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi wudu wala sadaqatin sadaqatan min ghulul Allah baya karban sallar da ba a yi alwala ba ko sadakar da aka yi ta da dukiya ta ainihin wato kwange ko ta sada hakan nan annabi sallama ya ce la salata liman la wudu alahu la wudu liman lam yadhkur isma Allah alayh da hadisin Salman Ahmad na da'afa shi to dai dalilai da yawa sun nuna ba a karban sallan mutum sai yayi alwala yayi sallar in ya kasance yayi hadafi tsakanin sallar shi da alwalar shi ta baya kuma a cikin lafazin wannan hadisin yana nuna cewa mutum yana iya haɗa salloli da yawa da alwala ɗaya domin cewa shi la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha sharadin hatta yatawadda yanzu kenan da zai yi alwala ya sallar azhar la'asar ta zo sunan shi mutawaddi idan bai yi rihi ba ba abin da ya balla mai alwala shi zai iya yin la'asar da ita in yayi hadasi ne to fa Allah ba zai karɓi sallar ba har sai yayi alwala sannan ya yi sallah kaga cewa shi hatta ya tawadda dole akwai abin da za a kaddara wa yi salli ko ba haka wace tunda an ce la yaqbalu Allahu salata hadikum idza ahdatha hatta yatawadda mata ma tawadda kafatatuhu da yayi alwala shi kenan ba sai yayi sallar ba la wannan ma'qulan ne dole ka gane cewa hatta yatawadda wa yusalli ajiyani malamai sun yi saɓani akan mutumin da ya yi sallah ba alwala idan dai da mantuwa ne ko da gafala ijma'an sallar shi ba ta yi ba ma ba shi da laifi san da ya tana zai alwala ya yi sallar shi an gane ko ka shiga dus fitowa bayan ka kama ruwa ya ka shiga masallaci kai sallah kamar ta a shiga kai alwala ba baya sai ka tuna to hukuncin ka ɗaya da wanda ya manta da sallah ko bacci ya kwashe shi sanda ya tuna ko ya farka lokacin zai yi kuma wala ka fara ta laha illa dare to amma inda gangan ne mutum bai yi alwala ba ya yi sallah kuma yana da damar da zai yi alwala lafiyar shi kalau ga ruwan alwala ko sai zai yi sallah babu alwala wasu malaman suka ce ma ya kafirta waɗanda mai akhbari ya kawo ko من صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله ست كافرين ضد شراح ما الأخبري وسوسن يما مي وجهي دا cewa in ya halatta haka ne dama in ya halatta yin sallah babu alwala ba wani sabani a kai kafiri ne in ya halatta abinda Allah ya haramta wanda ko ya halatta abinda Allah ya haramta ya kafirta bal shi oga ne ma cikin kafirai don ko biyayya mutum ya mai akan haka ya kafirta balle shi da ya assasa abu na fata an gane su da ka dai ba za a ce ya kafirta ba sai dai ya yi zunubi mai girma kuma ba shi da wannan sallah Allahumma sai dai in ana nufin yana ta yin sallah a hakan ko da yaushe shi baya alwala yake sallah daga ba shi da sallah da ba shi da sallah kuma ba shi da na fata an gane to sai dai ba a cika buɗe ƙofar tasalsuli gurin kafirta mutum ba yana daga cikin abin da ya hallakar da khawarij da masu wuce iyaka su mutumin da baya miƙar da bayan shi a cikin ruku'i baya miƙar da bayan shi a cikin sujada baya daidaituwa da kyau a cikin sallah to ba musulmi bane ce saboda annabi sallama ya ce wa almusi'u salatahu ba kai sallah saboda baya ruku'i mai kyau baya sujada mai kyau wanda ko baya sallah ba musulmi ba ne kaga tasalsuli ne wannan gurin kafirta mutane to ba a yin haka ta yiwu yana da wani uzuri na rashin sani ko rashin lafiya ko na abu makamancin haka wallahu ta'ala a'lam na'am قال رحمه الله الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار daga Abdullahi bin Amr bin al-As ya kawo shi al-Asi ya zo cikin Bukhari sunan nashi a haka a hadisin Khabbab haka ana kiran shi al-Asi ana kiran shi al-As al-As ibn al-Arat da yana cikin sanadidu Quraysh to ɗiyan nashi da ɗan shi da jikan shi abdullahi da amr sun musulunta radiyallahu anhuma da abu huraira da rahman ibn sakhr ad-dausi da aisha ummul mu'minin ummu abdullah radiyallahu anhum qalu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil a'qab minan nar narkon azaba ya tabbata ga diga-digi da ba su samu ruwa ruwan alwala ba kenan wailun minan nari nau'in ko narkon azabar wuta ta tabbata lil aqab ga diga-digi waɗanda ba su samu ruwa ba al'aqab jam'in al'aqab diddigi an gane ko akwai lafazin da ya zo na araqib jam'in urqub da shine agara da diddige ga baki ɗaya wannan hadisi yana da yana da kissa a dukkan ruwayoyin guda uku akwai kisa hadisin abdullahi bin amr ibn al-as na cikin bukhari da muslim abdullahi bin amr ibn al-as ya ce mun dawo daga balaguro tare da manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a wata riwaya ta muslim muna muna masu dawowa daga makka za mu tafi madina ya ce sai annabi ya jinkirta ta khallafa anna rasulullah annabi sallama shi sai ya tsaya bayan mu muka yi gaba su suna matasa ma'ana aka da suka yi gaba ya ce hatta arhaqatna salatu har sai da lokacin sallah ya kuntace mana wata riwa ta bukhari da muslim sallar la'asar ce lokacin sallah ya zo mana a ƙuri har lokacin magariba ya kusa shine arhaqatna salah lokacin la'asar ɗin lokacin sallah ya ƙure mana hatta kai sallar gaba lokacin ta zai shiga to da haka sai muka tarar da ruwa aka ce sai muka sai muka fara alwala sai cikin mu akwai waɗanda suke masu gaggawa ta ja'alna namsahu ala arjulina sai ya zamanto kafan ma an zo sai a dan shafa ba a tsayawa a wanke da kyau yace sai annabi sallallahu alaihi wasallama daga nesa sai ya hango diga digin su suna haske ta inda ruwa bai taba ba haka sai ya da sanada bi a'la sautihi wailul lil a'qab min an-nar maratayn aw thalath nabi kwala musu kira daga murya sosai ina wailul lil a'qab min an-nar wailul lil a'qab min an-nar ko kuma ya kara da na uku azabar wuta ta tabbata ga digadigin da basu samu ruwa ba wannan hadisin abdullahi bin amr ibn al-as kenan ko wanda ya rasu shekara ta nawa hmm? shekara ta 60 fa eh? shekara ta nawa ya rasu abdullahi bin amr ibn al-as eh tasa'in da da biyu ko da uku to riwayar abu huraira ita ma tana cikin bukhari da muslim abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda duk da muhammad ibn ziyad al-qurashi kenan yake cewa na ji abu huraira alhalin yana wucewa ta gurin wasu mutane suna alwala a wurin yi wata randa za a ce ko wani guri da ake ajiye ruwa ana yin alwala gurin da ake alwala haka to da zo wucewa sai ya ga mutane suna alwala a gurin sai ya ce musu asbighul wudu'a fa inna abal qasima sallallahu alaihi wa sallam qala wailul lil aqab minan nar ku kyautata alwala ku cika alwalau ku domin abul qasim sallallahu alaihi wa sallama ya ce wailul lil aqabi minan nar a wani lafazi na wato ainihin muslim ya kawo shi da lafazin cewa kawai annan nabi sallama ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi ba abu huraira bane ya gani a wannan lafazin annabi ne da kanshi ya ga wani mutum bai wanke diddigen shi ba faqala sai ya ce wailul lil araqib minan nar azabar wuta ta tabbata ga wannan digadigin da basu samu ruwa ba ta hanyar suhail ibn abi salih an abi an abi hurairah cikin muslim ya kawo shi da lafazin wato ainihin kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailu lil aqabi minan nar mukhtasara ba tare da kissa ba hadisin na na Aisha shi kuma Muslim ne fitar da shi baya cikin Bukhari yana cikin mufradat na Muslim wasu suna cikin mu'akhadar da suke mal maqdisi a nan gurin amma ba za a kama shi tunda asalin ai ya ambace shi kuma muttafaqun alaihi riwayar Abdullahi da riwayar Abu Huraira duka muttafaqun alaihi riwayar aisha ita ce ba ta cikin bukhari amma dai lafazin ai yana cikin bukhari shi kuma riwayar nana aisha radiyallahu anha daga salim maula shaddad ne wato salim bin abdullahi nasiri abu abdullah shine yake cewa a lokacin da sa'ad bin abi waqqasin ya rasu Allah ya jikan shi da gafara a yace sai ya shiga gurin nana aisha ranar da sa'ad din ya rasu Abdurrahman ɗan uwan Nana Aisha, Abdurrahman bin Abi Bakr sai ya shigo zai yi alwala a gurin Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. To da Abdurrahman ya shigo sai yana alwala, Nana Aisha sai ta ce mishi asbighul wudu'a fa inni ita ce ya Aba ya Abdurrahman يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار بعد يسنينا تكن موضع لأنه آه مسندنا الإمام أحمد ابن ماجه تو cewar wailul lil aqab wailu wasu suna cewa wani kwari ne na azaba a cikin jahannama to sai dai hadisin da ya zo da wannan lafazin cikin bai haƙi shu'abul iman da ifin aka sai a bashi akan wata ma'ana ce ta shiddatul azab wal waba tsananin azaba zaka wailun minan nari hadisin zai nan wailun minan nar tsananin azabar wuta lil aqab ya tabbata lamun ta musahaba tsananin azabar wuta ta tabbata ga digadigin da basu samu ruwa ba kaga wannan dole a baka labarin abin da ya faru ba ana nufin idan an wanke wani guri bai samu an wanke diddige bai samu ruwa ba shi kadai za a kona da wuta banda hannu ko kafa ko ko fuska a kowace gaba nan an kayyade ne saboda wato ainihin shine ba'isi da abin da yasa annabi ya maganar shine ya ga wasu basu wanke diddigen su ba an ba haka ba ko fuska ce mutum bai wanke ba ko hannu da gangan to azabar wuta ita za ta wanke shi haka barin lam'a cikin alwala yana da haɗari shi yasa hadisai suka zo da yawa akan kyautata alwala da ainihin wato kulawa da ita Allah ta'ala ya samu dace za mu bar shi haka insha Allah sai mu tashi hadisi na hudu عليكم السلام مم. آه، العاص بن وائل بن أرتن كسكوري حديث خباب بن الأرتن أما العاص بن وائل يجب نعم نعم ba su yin alwala saboda sanyi wannan sai dai uzuri na jahilci kawai sai dai a fahimtar da su su gane wannan sanyin ba zai hana alwala ba subhanallah mutum ya tabbatar ba zai iya alwala ba zai cutu in yi alwala sai mama ne zai yi sallah ba zama zai yi ba haka ne la kyauta